الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba tara ga watan Zulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 a kalandar Nasara kuma kamar bakwai ga wata na bakwai ga watan biyar 2025 a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan muhimmin littafi wanda yake tattauna matsaloli na mu'amala da yake da taken addu'arul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai muhallalama al-shaykhu Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya. da ɗari biyu da hamsin wannan kuma shi ne darasi na arba'in da bakwai na arba'in da takwas kai sannan a darasin da ya gabata mun fara kitabun nika littafi da yake tattauna matsaloli na aure zamantakewar aure akan kallo ta ta fuskoki da dama na daidai tana cikin babuka na ibada shi sai da gana kafa hujja da ayoyi da hadisi kuma aiki ne na ibada to sannan tana da kaso mai girma da take mamayewa a babi na mu'amala domin idan ita mu'amalar zamantakewar ta gaza kyau daga ma'auratan ko ɗaya daga cikin salamarin da ya lalace to sannan kuma tana da buƙatuwar a samar da kyakkyawar niyya da ikhlasi da cewa ibadar fa ake yi wanda kaga bangaren akida za su zo su taka rawa kenan bangaren akida zai taka rawa to haka kuma ga akhlaq da sauransu da za a so a nuna zamu tashi inda yake cewa wayan bari an takuna almar'atu waduda nan ne ko yace bismillahir rahmanir rahim bayan shimfida da yayi ta matsayin auren da wasu muhimman al'amuran da ya kamata a sani game da shi wanda zai kwadaitar da mutum ko kuma zai sa mutum ya san cewa auren ba karamar ibada ba ce to sai kuma ya kira ta zuwa ga ɗaya ɓangaren tunda aure da an kira shi magana ce ta alaka tsakanin namiji da mace to shi namijin wace irin mace zai aura so da dama sukan iya tarayya da matar a siffofi da ce namiji ya kokari ya auri mace mai addini to wannan wasiyar kuma akwai ta ga macen ma ita ma matar ta yi kokari ta samu miji mai addini ko kuma a ce ita matar ta zama tana da siffa kaza da siffa kaza shi ma sai a ce to ita ma matar in ta tashi aure ya zama namijin yana da wannan siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza idan take da ragamarta a hannunta ta bincika ko ta sa a bincika mata idan waliyanta ke da ta cewa su tabbatar sun bincika don kada a yi kitso da ƙwarƙwata to cikin waɗannan siffofin ne al'allama shaukani yake cewa rahimahullahu ta'ala wayan baki ya kamata wannan kalmar tana zuwa da wannan ma'ana kuma tana zuwa da ma'anar ya wajaba akan kalli siyakin da ta zo ne sai ya zama shi ne mai ba ta ma'ana ko abin da take nufi a irin wannan jeren giya nan an fassara shi da ya kamata da kuma cewa ba fassara shi da ya wajaba ba saboda siffar da aka kawo din haka ake so ta zama amma kuma in ba ta samu musamman ta shi mijin inda ya koka ne kawai ya ji a jikin shi amma auren yayi ta ce aure ta bangaren inganci yayi amma ta bangaren samun fa'idodin shi kila ba za a samu ba to kuma wannan ka'idar so ake auren bayan yayi kuma ya samar da wata fa'ida shi yasa za ga har malamai na addini musamman masu din za ga suna rubutu a bangaren zamantakewar da wasu matsaloli da ka iya cewa psychology ne eh sani ne na halin dan adam aka hada na can da na can da na wannan da na kan ma na jiya da na yau to sai a tattara sai ga an tayar da wata mafuskanta mai kyau to yace wayan baki ya kamata ga namiji idan yayi niyyar yin aure an takunal mar'atu matar da zai auren ta kasance wajuda wadda take kaunar shi ce daga almawadda ya zamana auren na soyayya da kauna akai idan ta ce ba ta san shi tunda cewa aka yi wa yambagi to in ya san me yake yi to ita yambagin nan sai ta bashi kofa kawai sai ya rabu da ita kar ya damu ba na kaso bane a addini ba na kasu bane a mutunci sannan ba illa bace a tsakanin masu mutunci idan wata mace ta fito ta ce ba ta son wani kaga wasu na dariya ba su da hankali na ɗaya dai ba san addini ba ba su san rayuwa ba ba su san ɗan adam da aka ma su san kansu ba su da ba illa bace ta kusa ko ta nesa magabata na gargari kama daga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama duk haka ta faru gare su kuma ba inda bace shi ma da ake ma wahayi shi ma da zai iya requesting din mala'iku ma a tirsasa mata mata su ko ya roki Allah a matsa mata da kun faye kun amma duk bai ba amma a haka zaga wani ma sai ya je makabarta ya ɗibo ruwan gawa ya ɗibo waye a rufe bakinta a rufe bakin iyayenta wani kuma ya gangara ya nan wajen sai ya je ran abu ɗin nan ya shige wai a haɗo mashi lakunkuna wai dole ta so shi tiwala kenan bi ta daidai wannan bai da addini bal shi nashi ma yana alamtar da bai ma da rabo ai in dai a ɗabi'ar ta tace ba ta san ka kawai ka fita sha'aninta dubu na nan sadda ɗaya ta ce ba ta san ka akwai ɗaruruwa irinta to amma idan ta yadda za ku yi auren to dole kai ƙoƙari kai ka tabbatar da cewa akwai almawadda shine an takuna almar'atu waduda matar ta zama wacce take son ka ne ba ma so kawai ba wacce take kaunar ka abin ya kai mataki na kauna a ƙarƙashin wannan kaga ba a kawo ita matar ba kuma tare da cewa ita ma tana da wannan haƙƙin amma naka yafi muhimmanci kaga ba ce wayan bagi ayyakuna zauju shi ma waduda ba ai ba faɗa ba a ce shi ko mijin lallai a tabbatar da cewa ya zama alwadud ba faɗa ba amma kuma akwai sai dai shi nashi da sauki shi nashi da sauki shi namiji yana iya canza kiyayyar ta zama soyayya a hakura a zauna saboda wata maslaha saboda wasu ababe da ya hanga amma mace ba za ta iya ba shi za ka ce ita tun farko a gina a kan tana su shi yasa wanda suka nazarta ɗan adam psychologist suka ce mace za ta iya rufe wata tsohuwar soyayya shekara arba'in to da za ka iya aurenta ba ta son ka ku haƙura ku shi za ku yi shekara arba'in da ita amma duk radda abin ya motsa to ko ku kuka haife duniyan nan za ta iya maka maka guba kawai kiyayyar ta tasu za ta iya ɓoye ba wai ƙin naka ta yi aje shi za ta iya haƙuri abinda ya sa ƙinka yake mata zafi shine tuna wanda take so shine psychology yake nufi in ta tuno wanda take so ka a yi kawai suke ne ta samu ka ga mala'i ko irin bam ɗin na maganin bera hamsin kawai ya isa yi da na'iza in kuma aka kama ta aka tambaye ta za ta yi cewa ba ta son ka ina ga yanzu daga cikin abin da yake ta fafa ake fafata a Kano har police common ma sun yi dogon rubutu press release wata amarya ko bayan sati ɗaya ne ko biyu ta kashe mijin kwana tara ta me ya faru aslan ba soyayya har da laifin shi da laifin iyayen shi da laifin iyayenta wani ideology ne na banza amma da an ɗauki wannan ƙa'idar da ba kes kina so ta ce ba ta so shikenan in ta kawo wanda take so ku iyaye kar ku aura mata wanda ba ta so ita ce ka'ida ko to amma ba dole bane kuma ku aura mata wanda take so to ya za a yi ta kawo wanda ba kwa so amma ita kana son shi sai ku rushe shi sai ta sake kawo wanda take so kuma kuke so sai ku aura mata haka ake yi haba ta kai ba ta kawo wanda ba kwa so ku soke kun kawo wanda kuke so ta soke sai ku ce bari aura mata wanda ba ta so dan ai ramuwar gayya za ta zubar da tarihi mutuncin gidan a kun kai mata wanda kuke so saboda yaba addinin shi da sauransu ta ce ba ta so ita ma ta jajibo nata ta ce ta yi istikhara ta yi shawara huwa mujarrabun shikenan kuma sai kuka ce ba kwa so to yanzu ya za a yi aure dai dole a yi ko to ta sake kawo wani sai ta kawo wani lokacin ila kun huce ko ba kwa so to sai ku sa albarka sai a yi to shine kun bugi tsuntsu biyu da dutse daya to wannan shine falsafar da da ake bi so da haka shi ba a kawo ita matar ta ce ba ta so ba a ce ita ma ta nemi wanda take so galiban su ba su da matsaloli ta nan mace ta rufe soyayya shekara arba'in amma abu ne mai wahala ta ɓoye ƙiyayya kwana arba'in kai awa arba'in zai wahala in ko kaga ba ta so kuma ta ɓoye maka ta ɓoye wa ƙawayenta ta ɓoye wa iyayenta ta ɓoye wa aljaninta to kai ma kai ka gane ba ma maganar a fasa auren ba har hijira kai wato ƙiyayyar ta musamman ce su za ka za ta maka muguwar illar da ba za ka farfado ba in kana rabon aljanna sai a can in ba rabo a wuta kuma ba a warkewa to kawai shine abin da zai faru so da haka abin da yake da muhimmanci shi miji idan ya tashi zai aure mace an takunal mar'atu lahu waduda ita matar ta zama tana kaunar shi ya zama tana kaunar shi ba tsuran so ba kamar da muka yi bayani kauna ta yadda za ta za ta ta ɗara kashi hamsin ta kai kashi sittin a ƙarƙashin wannan wasu masu sanin ɗabi'ar zamantakewar suke cewa shi yasa ake cewa idan an zo za a yi aure son da matar take wa namijin ya fi yawa wannan hikimar ba ta fitowa sai an yi aura duk matar da kai ka fi santa fiye da yadda take son ka kuka yi aure to kai ne bawan mata za ka ruguza duniyarka don ganin ka burge ta ko ba za ka burge ta ba sannan za ka ruguza lahirarta don gamsar da ita ko ba za ka gamsar da ita ba sai zaman na fatirta duniya wal akhira zalika huwa al-khusran al-mubin to da ka in ka zo ka kwankwasa ka ga 50-50 kuke son juna kawai ka canza ta kar ka kar kuskure ka aure ta za ka yi wautar da har abada sai dai nadama a ka duba son da take maka yafi yawa ya za a gane nan kuma sanin addini na da amfani hankali na da amfani wayo na da amfani shawara na da amfani istikhara na da amfani mutum ko gaula ne to yana shawara duk zai samu mafita amma ba wani ma'auni kake da shi kwaya ɗaya baka ce to yanzu shiga gida ki dauko min soyayyar ki inje wajen masu sai da gwal su dora a cike ba na ake gwadawa ba akwai ababe da yawa da zaka iya ganewa ba kuma ma'aunai bane na yan fim yan fim ba san soyayya ba eh yan fin bai san soyayya ba wani abu ne aka nuna masa kace ga soyayya kan ta wuce amma kawal wani niyyar soyayyar suke daukowa suna fim da ita shi yasa wanda duk ya bi zaka ga a ƙarshe nadama ne amma ba san asalin soyayyar ba in suna son soyayyar akwai littafi da an yi rubutu sosan gaske ko littafin nishadi ka dauka na Abul Faraj al-Jawzi da ya rasu hijira da shekara 590 da kamar shida za a da 93 za ka ga yana da littafi ɗaukul hamama littafi ne da zai koyar da kai wayau da sanin rayuwa ko ka ɗauki littafin shi akhbarul hamka labaran dolaye a ciki akwai ababe da zai zama yana haska maka yadda zaka gano irin wanda zaka aura ko kuma ka samu kitabu tsabaya'un kitabu tsabaya'in nisa littafi ne musamman da wani ya zauna ya akan ɗabi'un mata har sunaye waye waye da sauran ko ka samu littafin wannan mulhidin ko karkataccen Muhammad Abdu yana da littafi mai suna Al-Aqidul Farid cikin mujalladai ne wajen goma littafi ne na adabi amma ya tattauna akan abin da ya shafi mata da ɗabi'unsu da halayensu da waye nasu da sauransu mutum sai ya nemi mujalladin sai ya nemo juz'in abin nan da ya dace sai mutum ya karanta eh Siddiq Hassan Khan da yazo sharhin wannan jumlar wayan bagi an takunal mar'atu wajuda sai ya faɗa wata magana yake cewa li anna tawada zawjaini bihi tatimmul maslahatul manziliya domin soyayyar ma'aurata ita take tabbatar da maslahar gidan da za a gina duk auren da aka yi ba isasshiyar soyayya to ƴaƴan da za a haifa wanda da su za a samar da arkanul baiti gidan rusashe ne saboda ko a ina ka auro ta kuma kowa ya haife ta sai ta kuntuka maka tsiya ita wannan soyayyar ita ce rigakafi ita ce immunity kuma ita ce mai sulhu in ko ba ta duk kuntuka maka tsiye da sai ka rama kuma ba za ka iya haƙuri ba kuma a gaban 'ya'yan kuma a fili kuma har ka zaƙe daga nan gidan zai rushe ita ma za ta ce za ta rama in ta rasa yadda za ta rama a jikinka sai ta lalata 'ya'yanka a ƙarshe bayan shekara ashirin ta gudu ta bakka ɗaya kinnafa ne ɗaya kuma ɗan daba ne a gari ya kashe bakwai ya ce yana neman na takwas kuma ko uban shi ne ya ce zai haɗa da shi kuma kai ne uba kuma kuna sallah kaje yana faɗar haka yanzu kai ka dawo gida ne ka ce wayya ba kai sallah ba idan ka shiga ɗaki ka ce Allah wani bai sallah ka sa ya rika sallah a Allah ke sa a rika sallah a kai za ka sa ya yi sallah a yi kurru a wula da kun bi salati inda al'ashari ai kai ne aikinka ne yace to da wannan soyayyar ta timmul maslahatul manziliya yace wa kasratun nasli biha ta timmul maslahatul madaniya wal milliya kuma in akai auren soyayya sannan aka sami yaya to maslaha ta lahira da maslaha a duniya ta addini ta fi cika amma indai kawai haduwa ce babu addini a maslahohin duniya kawai za a gyara yace wa wuddul mar'ati li zawjiha dalun ala sihhati mizajiha kaunar mace ga mijinta shike nuni akan lafiyar dabi'arta kene idan ka auri wanda ba ta son ka to yanzu kai da ita kuna kai kana tafiya a ala mizajika akan dabi'arka ita kuma ta'ishu ala ghairi mizajiha ita kuma tana tafiya ba dabi'arta ba ita kuma ɗabi'a ita ce rabin mutum kai kana tafiya daidai ita na tafiya ba daidai ba su da katin tana tafiya ba daidai ba komi zai iya faruwa kuma wannan khilaful mizaj din zai iya amfani zai iya tasiri salbi tasiri mara kyau ko a zahiri ko a koye ko a fakaice ko kuma a kai tsaye to shine Siddiq Hassan Khan yake wasiya abin nan bayani akan shi yace wa quwwatu tabi'atiha mani'un laha min ayyat maha basaruha ila ghairi sannan yace in akai auren soyayya wannan son shine mai wa'azi mafi karfi da zai hana matar kallon wasu maza a waje amma matukar akai auren ki to ba ta da babban mai wa'azin da zai hana kallon wasu maza shine soyayya shi yasa masu bincike suka ce kashi fiye da rabin mata da rabin rabin kashi saba'in da biyar ko in kaga suna neman maza akwai ƙiyayya tsakaninsu da maza wannan kuma suka ce ƙiyayyar ba dole ba ne ta zama tun a asalin auren akwai wata magana da masana suke cewa a babin auratayya alhayatu zaujiya wa sulukiya suna cewa alhubbu mana azzawaju lil hubbi wa fil hubbi shi aure ana gina shi ne akan kauna dan kauna sannan yana gudana ne a kauna to akwai ma'auratan da za su yi auren da kauna amma kaunar sati ɗaya za ta yi za ta wuce su da kan an zo gudanar da zamantakewar auratayyan ba za a rayu akan kaunar ba amma me ke dawo haka wasu dalilai ne da yawa da lacca ce da za a iya yin darasi ɗaya ko biyu amma malamai sun yi rubuce-rubuce sosai suka ce daga cikin dalilan da ke kawo wannan matsalar shine in aka yi aure matar tana son mijin shi ma mijin yana son matar in aka tambaye mijin kana son ta zai ce yana son ta me ya so bai sani ba ko kuma bai faɗa mata ba shi ba zai rasa sanin ai abin da yake nufi da so ba ko da kake son matan nan menene irin son da kake mata dole akwai wasu ababe da su kake so ta yi don wancan son yana da mai kullum injin shi da mai in an yi kiyata shi ita ma da ka ce da aka tambaye ta ce tana son mijin to ita wai me son kaɗin da za ta yi don a rikata da injinka to shi ne ce sai a samu matsala shi ne ya ba da shawara ce abinda ya kamata shi ne ana yin aure ita matar ita a fahimtar ta ka rubuta me kauna shi ma mijin a fahimtar shi rubuta me kauna sai musayar ta arifin ya karbi ta arifin ta ta karbi ta arifin shi daga nan sai ta nazarta zai wahala a ce abinda ta hararo shine 100 bisa 100 zaka yi ta ita a ganin ta daga cikin kauna ya goya ta ko a keke ko a mashin ko a mota a je 5G a haulilu shi kuma ya tashi rubuta ba wannan a ciki kaga za a samu clash clash over the titan ko shi kuma a soyayyar shi ta rika sa dogon hijabi da niqabi da safar hannu ta rika yi kokari a islamiyya ta ci gaba da haddace ta faru ita kuma a diyarin ta ba wannan to in in ya karanta yace to yanzu ya san inda ka nufa ita ma ta san inda ya nufa akalla ko ba a narke an zama ɗaya ba sai a kusanci juna shi yasa aka tambaye wani matsani aka ce mai meye aure sai ce narkewar abu biyu su zama daya daga sadda biyun suka kasa narkewa aka samu wata irin sigarawan doki gaddaman miya aka wurga ta a shayi ta ki narkewa to wannan auren akwai matsala sai dai a samu manya su ta maneji wasulhu khair wasulhu khair wasulhu khair amma kamata aka saka matar a ruwan shayin mijinta narke in aka saka mijin a ruwan shayin matar ya narke in aka zo aka ce ina take ta ce tana cikin kofi ina yake yana cikin kofi to ku kira shi ya ce sai dai ku kira shi mana shi shine itan itan ita ce shi mafi yawan auren yanzu kashi 90 ba haka ake yi ba mafi yawa shi yasa za ga wanda mazajen su suka rasu ko suka rabu da mazajen in suna da ƴaƴa ba auren su to tun anan zaka fahimci ba fa wani Allah a cikin harkar nan amma za a ce ga ta nan mijinta ya rasu tana aiki da NNPC ko Federal Inland Revenue ko ne masa ba ta da da masoya na ba iyaka to me ya kawo su ga wata can a dangi ya'yanta bakwai ya ki zuwa ga kafalatul aitam ga falalar tsiya amma kuma ya ki zuwa akwai magana haka sadiq hasan khan yake cewa wa'annan ababen suna tasiri a cikin yi aure na soyayya wanda zai hana matar wasu kalle kalle a waje daka wayan bagi an takunal mar'atu waduda ya kamata matar ta zama tana kaunar mijin kaunar da ta kai matakin kauna kuma ta dara kaunar da mijin yakewa ita matar wannan kuma sai zama dalilai na shari'a su za su sa ta kaunace shi yace waluda kuma matar ta zama tana haihuwa to da hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul waluda tazawwajul waduda waluda fa inni mukathirun bikumul anbiya a yawmal qiyama tazawwajul waduda ya ku maza idan kun tashi aure ku auri matan da suke tsananin ƙaunar ku wanda suke ƙaunar ku sannan alwaluda waɗanda suke haihuwa ta za ya gano take haihuwa aka ce ya ishe ka kawai abu biyu ko dai a yi gwaji na likitanci in ta yadda ko iyayenta ko danginta sun yadda ko kuma a yi gini a kan karina da dangi misali danginta tana da yayi uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya ko uba ɗaya kawai kuma sun yawo dai sun haihu sai a gina ita ma hukuncinta kenan in aka yi haka shi kenan ya isa ko kuma a ɗauki na uku shi ne duk wadda ba a da tabbas ba ta haihuwa a yi mata hukunci tana haihuwa kawai shi kenan wannan ka'ida za ta shiga wajen budurwa ta shiga wajen bazawara bazawara ɗan damar in ce wani auren ba ta haihu ba tsawon shekaru to ta iya cewa akwai yiwuwar ba ta haihuwa kyau ba yanki a zahi ba to mutum ya samo wata ke haihuwa saboda hadisin can na anas radiyallahu an annabi ya ce tazawwajul walud alwaluda ya ku al'umma tan kun tashi aure ku aure matan da suke son ku kuma alwaluda waɗanda suke haihuwa fa inni mukathirun bikum alanbiya yawmal qiyama zan yi takara da wannan yawan naku ga annabawa ranar alkiyama in an je ranar lahira me zai faru annabi sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da yawan ma tsakanin annabawa ya ce wata rana ina an je in yace in an je kiyama za a fito da ni zan zo wani wuri in tsaya sai ga wani annabi ya zo ya wuce ba kowa ya gama wa'azin an aiko shi da wajen ashkal qaumi wani ya zo ya wuce mutum sai ya imani da shi wani mutum biyu yace can sai in ga wani annabi da tawaga du sun biyo shi yace har sai nayi zatan ko al'umma ta ne yace mashi hada Musa wa qaumi wannan annabi Musa ne da jama'ar shi to daga nan ne fice kuma tawagar shi tazo shi yafi kowa yawan mabiya shi yafi kowa yawan mabiya in ka karanta hadil arwa ila biladil afrah wannan littafin in dai kana maganar littafan da suke maganar aljanna to yana yin gaba gaba ba a gajiya da karanta shi ya fi kowane girki daɗi in duniya ta maka wani yanayi ma da ɗauki wannan littafin ka karanta za ka ji daɗin karatun shi ya amfani da kalmar alhadi mai jami'in al'uhudiya shi alhadi shi ne mai kora wasu kamar asalin shi da hausa malamu na zaure suna fassara shi da ɗan asako shi ne wanda zai zo da safe ya zo gidanka kana da awakin da za maka kiwo eh to sako su shi ne hadi to hadil arwa wanda yake raka ko yake tasa rayuka ila biladil afra ya kai su garuruwan bakin farin ciki littafin na da dadi to a ciki yake ruwaitowa nabi sallallahu alaihi wasallama yace safafe guda 120 ne za su shiga aljanna tun daga farkon duniya har ƙarshe amma guda 80 daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ne ragowar arba'in su ne na sauran al'ummomi daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa kan annabi isa alaihi salam wanda wannan ke nuna al'ummanmu na dai yawa al'ummar annabi na dai yawa aljanna to idan ba a hayayyafa ta yaya za a za a samu wannan adadi saboda haka in za a yi auren a yi ribibin mai haihuwa ne idan akwai mai bibbiyu ma a ta ribibinta idan akwai mai haihuwar uku uku ma ka inda mai bakwai bakwai ma ita ya kamata a biyawa da ita yan bakwai bakwai take haihuwa haihuwa biyar talatin da biyar gida ya cika ai ba kai kike ciyar da su ba nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum duk da biyan faɗa Allah ya ce ni muke ciyarwa muke ciyar da kai su ɗin ma muke ciyar da su shi Allah sai ta zai da su ba ruwanka kai dai kawai al'akhadhu bil asbabi kai iya abin da zaka iya sauran ka barwa Allah subhanahu wataala waluda ta zama wadda take haihuwa saboda wancan hadisi saboda kuma wancan manufa da annabi ya faɗa a hadisin sannan yace bikra yasa muka ce wancan yan baki din ba ya wajaba bane ya kamata ne sannan ta zama budurwa shi ma kuma karinoni za su iya nuna maka kai a karan kanka wace kafi bukata Jabir dan Abdullah tare yake rayuwa da da Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina amma da ya tashi aure sai je auro bazawara wanda ta taba aure Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da shi yake cewa kai aure ne ya abin nan jabir ya ce mashi na ya aure ya ta zawwata bikiran amsayye ba ba zawara budurwa ka aura ko ba zawara sai ce mashi sayye ba ai ta zawwaji to sayye ba ai wadda ta ba aure na aura ya rasulullah sai ce mashi halla ta zawwajta bikira dan me baka aure budurwa ba tula'ibuha wa tula'ibuka wannan manufar da ya sa nabi ya karfafa auri budurwar kenan shi kuma sai ya faɗa mashi dalilan shi kanni nake da shi yan mata kusan tara in na ƙaro irin su an cike lissafi kenan tilka asharatun kamila kuma ga sai an yi faɗa to shine ya nemo mai hankalin da za ta zama mai sa ido kuma sai annabi ya yaba wa tunanin shi sai ya yaba wa tunanin shi in so samu ne ka auri budurwa ita saboda fa'idodin da ke ciki na ɗaya ba ta da memorinta ba a taɓa sa mashi wani abu ba balanta na ta yi formatin kada a zo wata rana a yi backup da, da, da, da waye ya dawo maka da abubuwan baya an dai wani abu ya taɓa hawa kan memory ko a yi zai iya dawowa to ita wannan memorin ta fes yake na biyu abinda ka koya mata akan shi za ta hau to la'ibu hawa to la'ibu na uku kenan za ta saki jiki ba ta san kowa ba sai kai ita kotun tana da wani training ta yi soja a ghana shekara ashirin sannan aka dawo da ita sojan najeriya ai kaga sai dai a yi ta haƙuri a buga dama a ce dama kawai su kila a can hagu ake nufi kaga sai an ta hakuri ko bisa ba haka bane ce to ai mu a can haka aka sace to ai nan ba can bane can ba nan bane to amma kaga ita kawai fuska ɗaya ce in kuma ka auna ka ga to ai kai ka fi son mai training ne wanda ke da wani abu na experience kila kai ma kana da yaran da za a kula da su in ka ɗauro ta to hikimar jabir ba ka yi amfani da ita ba kenan yace dai wayan bagi an ta kuna bikira ya kamata in so samu ne ta zama budurwa bil karina kuma mutum zai iya juyawa ko ma waya aura tun da yan bagi aka ce ba yajibu ba sannan ya ce za ta jamali wannan fa kuma ya biya mutane ne kawai kawai ya kamata fa ta zama ma kyakkyawa fa to yana da kai munana kama kuma shi yana da dalilin da yasa yi wannan maganar ba mace mara kyau ne ba mummunar mace da kulli saqiqatin laqiqa ke zara ga ayoyin Qur'ani sai ta kowa ta sa har wal qawaidu minan nisa har tsohuwa ta sa hijabi kuma a mata ba mummuna saboda me kyan bai da ma'ana ai in ka ba mu takarda nan kace kowa ya rubuta wata mace sai kyakkyawa wallahi zaka sha mamakin mutanen mu akalla sai mun rabu gida ashirin ko kuma ka ce mana menene kyau yanzu muka ce menene kyan yaji wani yaji ne mai kyau wani ya tashi kauri zai kalla sanan zai bullo wani ya tashi kala zai kalla wani zane zanen ciki zai kalla wani ma ka tambaye shi wani yaji ne mai kyau kawai ce maka dai sai an dinka eh aikin hannu ko aikin inji wani kuma sai ce maka da wace hula za a hada tukuna ma sannan kyan ma ya dinkin ya fito to haka su ma matan to amma kuma wannan maganar ba tana nufin ba mai kyau ba fa a akwai mai kyau in an ce mai kyau wanda a wajen mafi yawan mutane ita ce mai kyan to sai ka aure irin ta amma ba wai dan waccan ita ma ba ta da kyau ba in ka in ka karanta tarihin Abbas Mahmud Akkad wanda suka yi adabi sun san shi wani mutumin kasar Misra ne ya rasu bayan shekara saba'in da uku a rayuwa har ya rasu bai auren fara ba yana da wani ideology da theory yake ba da shawara cewa in ka zo aure ka samu mummuna kawai kuma wannan theory har yanzu masu binciken mu suna ina ko satin da ya wuce na karanta wani rubutu da wani ya akan wannan yace kaga daga cikin fa'idar mummuna galibin ba a rigima a gidan aure da mummuna kuma ba ta cika maka baki sannan ba ta maka katsalanda kuma lallaba ka take amma kyakkyawa sai dai ka rika lallaba ta ka lallaba ofis ka lallaba a shago ka lallaba a titi kuma ka lallaba a gida to kai na zaka yi ikon shi ne yake ga kawai in kana so kai ma ka kafa gwamnati mai cikakken iko to shi ne ka auro mummuna kawai shi ne za ka zama mr president ɗin executive abin nan ko da ke shi president ba a ta executive president ko eh ba a ce akwai wani wai dalili da ya saba ce mishi executive amma kuma za ga mulkin da yake irin na executive ɗin ne ina ga mu ne mu san ba mu gano sirrin ba amma za ce executive governor executive chairman wannan tiyorin nashi an mashi martani sosan gaske inda gaske ne da aida ya yi auren shekara saba'in da uku yan baka uzuri don me bai aure mummunar a gani ba don me wasu kuma suka kalli wasu fa'idodi ta wajen ita mummunar so da duk sadda Allah ya maka wata baiwa to kuma zai hana maka wata baiwar duk sadda Allah ya nakasa ka ta wani wuri kuma zai maka wata baiwa da za ka tada waccan nakasar bincike ya nuna galiban kyawawa suna da matsaloli da dama a zamantakewar aure suna alfahari ba su damu da ado ba ba su iya girki sosai ba yin jiya maka girki ne ka ɗanɗana gobe ka koma sai mummuna don ka samu ɗaya biyu da ta yi girki mai kyau wannan ba za ka yi mana hukunci al'andaru layu ƙas to dai take kyawa kawai gani take yi ko kashi shanu ta kwaba maka in kana kallanta za ka manta sai ka sha to da kana kallanta sai ka manta kashi shanu ne ko in kuma ka karanta waƙoƙin soyayya za ka san ana iya yin haka in ka karanta waƙoƙin antara antara da ibnu shaddad kenan wanda ya haɗu da ƙalubale a rayuwa mahaifiyar shi baƙar fata baban shi balarabe shi ma sai ya zama baki ya biyo uwar sai baban ya ce bai yadda ɗan shi ba ne da aka sai ya ƙi yadda ya jingina shi da shi su da aka sai ya sake shi a titi ya zama ɗan iska su da aka ya je neman aure ulba suka yi aka yi ta mai rashin mutunci aka zo aka ce to ai sai dai mu jaraba ka wasu kidnappers sun zo sun yi sata a nan su ɗari ka je ka kwato mutanen da suka kwata kai kadai in kai haka da duk da haka dai ba a baki ba to ka je ka ga irin waƙoƙin da yake wa ita waccan matar da yake nema har a fagen yaƙi yana waƙa yadda ya kashe maƙiya ma yana yaba mata ko ka je ka samu a'ashal kabir ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat shi ma ko matar shi bakar fata ce wata yar cirkunanniya haka isiririya tana tafiya kamar iska ya dauki amma in yazo mata waka ba haka yake fade ba waddi hurairata anna ar-rakba murtahidu fa hal tutiqu wada'an ayyuha ar-rajul far'a'u gashin ta har kasa garra'u faratas mas'ulun awariduha hakoran ta farare tas idan aka dauke wuta kawai sai ku dau roke da taimurmushi da taimurmushi kawai sai ga fulorisa ne ya kama ba hasken hakoran ta ƙarya ne ba na baka ke bada duk ba gamu ba da ba rumu da fitilar china ya zuzuta ta ita ga ta yadda marmar da ita in tana tafiya da kasan girgije ya ɗibo ruwa makota haso suke su ga ta wuce kyau dai a nan kai a wurinka sai ka je ka kanazar ta menene kya kai a wurinka wace ce mai kyau shi yasa za ga ba wadda za ta yi kwantai in ga wata yar gajera karka ce a kai ta wani gari wani na nan na santa anan yake shi yasa Allah ya wuta anan da gangan in ga wata baka wani na nan bakar yake so an yi wani basara yake yake wanda tafi kowa muni yake so kuma a ƙarshe aka samo mishi kuma ita kadai ya aura ta zama first lady kyawawa suka yi ta tsine ma kyau a tarihi ga kyau ma bai da amfani kwata kwata ga sulon na first lady kyau ya hana a shiga sun munana sun ɗara kujerar naki su ake wa hidima yace zatu jamal ma'abuciyar kyau an ce ya kawo wannan maganan ne yana dogaro da wasu abubuwa guda biyu akwai bangaren wani hadisi na Abu Huraira tun kahul mar'ati tun kahul mar'atu li arba'in ko da a cike ce li jamaliha saboda asalin yadda laraba ke aure kenan abu na biyu shine wanda zaka hada shi da wancan shine litabi'atil bashariyya tabi'ar dan adam yana son mace ne ke kawai to kawai ma lai a fito a dabi'a zaka in ka zo sai ka nema mai kyan wanda zaka yi ta in dan tarereta kai ta hidima da lallashi da bada hakurin madadin ka kafa gwamnati sai ka haƙura da cewa jam'iyyarka ba za ta ci zaɓe ba kenan wa hasabin sannan ya kamata ka nemo 'yar babban gida amma suka ce in kai ɗan babban gidan ne in ka tashi ka nemo 'yar babban gida saboda shi kuma yana da tasiri in ka nemo 'yar gidan mutane manya wannan manyan a tarbiyya a ɗabi'a a halaye a matsayi da samun duniya duk yana shiga cikin hasab to al'araku da sa ɗabi'a jini take bi ‘ya'yanka za su zama manyan yara manyan matasa manyan mutane amma idan ka je ka auro gidan kaskantattu wannan shi ma ya kalli ɗabi'a ne kuma ya kalli wancan hadisi na sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu to sai zama kai ma al'arku da sassin zai taba ka yace yani mafakhir aba'il mar'ati fa inna tazawwuj fil asharaf sharafun wada ka auro yar manyan mutane kai ma zaka shiga rigar su sai dai kuma wanda ya shiga motar kwadayi to galiba a tashar wulakanci za a sauke shi ba wai zaka sauka ba in kai ka sauka ai ba laifi kawai za a sauke ka kila kai ka saba tana fita aiki tana dawa karfe biyu wata na ka dawo karfe biyu da rabi kaga uku bata dawo ba hudu bata dawo ba har biyar sai ka kira wayarta ya akai ne wallahi tun wajen shi karfe ɗaya ka dan yi hakuri ka dan yi hakuri ka san akwai ka yi hakuri akwai ka dan yi hakuri hakurin dan kadan da kai tace wallahi ai yanzu haka muna airport jirgin mu sauran minti goma ya tashi kawo baba ne yace in fito mu wuce umara daga nan ma za mu biya ta Dubai ai yar auta ce fa ne zan ma shiga ya ce ma zan shiga Japan su duba mana kunni kai kuma mu san toila ba ta faɗa masa ba za ka yi ta dawo kana da hadisai da ayoyin da za ka iya dawo da ita amma ayoyinka da hadisan da za su dawo da ita to yanzu wannan za ta zagu in ta yi maka laifi za ka yi mata tsawa kaga ya zama da ni akai kuma a wajenka don an ce daraja a nan akwai ta ilimi akwai ta tarbiyya akwai ta addini akwai ta matsayi da mukami na duniya akwai ɗaukakar duniya to sai ka kalli abin da ba zai zame maka da matsala ba a gaba amma fa ya halatta yanzu aka iya wanka ka tafi fadar mai martaba sarkin zazzau ka ce kana son ƴar autashi iyaka ce ba za su baka ba in kuma kana da hikima ka fara kamun kafatun daga nesa ko ka fara kamun kafatun daga nesa zai ka samu wasu bakin kuɗi din na gefe gefe kai ta musu kyauta masallacin nan ka zo ka ce kawai a baka za ka kare shi kawai za ka kare shi ana a'a kana ai hakuri kashe gari kawai sai a gayi in ka aure ta yake ce to dama fa ana bin ka bashin biliyan 37 kiyo babu magana biyan baka fa daure ni bai aga sarki ya gina masallaci kenan da wata hanya da waye kama dai kai mutun ya kiyaye shi ya san me ya kamata wadinin sannan ya kam to kaga inda zaka sa ya wajaba nan ka isa ya wajaba nan ya kamata ya auri ma'abuciyar addini shine ma'abuciyar addini ce wanda ba ta kauracewa ko ta kame daga ayyukan sabo ta tabbaka al'amura na addini wa mali sannan zai iya ya kamata ya auri ma'abuciyar dukiya in kana ga za iya sakin ka amma in kana ga kai ba za ka saku ba to malan ka aure daga bi dukiya a falsafa sun ce duk matar da zaka aura ka dara ta abu uku da dukiya da ilimi da shekaru da shekaru yanzu kana diploma sai ka aure wata mai PhD a haukan mace fa sai ta gwaba maka fa in kawai kuna da wani sai ana labarun duniya a rediyo ƙididdiga ta nuna akwai jahilai guda kaza hadda kai za ta lissafa hadda kai dubna ba kake da shi ta wurin kai jahili ne ka je neman da ta yi jibi za ta external defense sai ka ce sai na zo ha ba in kana da wai ba za ta ƙara ganin ka ba da ba kake saurin ba da lamba sai ka gama karatu sai nan wajen gulo ya fi auki ko wani ce a nuna wajen airtel ya kash ban da airtel amma zan kokari zan zan yi rajista to kaman mtn din na mtn da ita samu matsala ne kin su sun ma lalace bugar da ita to da ka dai in ka aure ta bi ka dukiya babu laifi na taba jin wani yana ba da wani misalin banza wai ai ai wai auren wanda ta fi dukiya ma sunna ne wai saboda annabi ya aura Khadija ce kai wawa ne kai wawa ne me ake ce ma sunna kamar ka bada tarihin sunna a wata matsalar ba za ta shiga ciki ba dan dukiya ta aure ta dukiya ta aure ta ba da dan dukiya ta ne ba za a aure lafiya ba yi amma yanzu ka dube da ake auren jari a social media za ga mutane na nema ba wata mahaukaciya na taɓa zuwa freedom ne ko ko da la fm ce duk wanda ya yadda yana son ta yanzu live ake yi ce yanzu haka ga ta a gidan midiyan ya zo tashin farko za a kai shi hajji za a ba shi gida sannan za a ba shi naira miliyan goma sha biyar kafin ta gama program ɗin a minti goma sha biyar kasan kana mutanen mu kana da kasuwanci wajen mutum ɗari biyu sun je gida kowa na ƙoƙarin ya samu password ɗin a ƙarshe da aka bincika sha bakwai ce sha bakwai ga shi gudun takar lambobin mutane sai ce wallah mahaukatan na da yawa ai inda za ka yi asibiti ba ta kare za ka yi ba kawai an ji miliyan sha biyar kuma wani ya yadda komai haukanta zai aura in dai da wancan kuɗin eh ba sai ya rika raka ta asibiti ba tunda ba ta da hankali a ba da dubu ɗari ya ce goma kawai muka zo da shi ya kada cutarta wa malin bi ayyar gaba fil mali wa yurja muwasatuhu ma'aha fi maliha ma'ahu fi maliha yaga cewa in ya aure ta da wannan dukiya tata zai iya samun shiga a wajenta daka dukkanin waɗannan ababe mala ya kawo su ne yana mai dogaro da hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu da annabi yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in ana iya auren mace dan ɗayan ababe guda hudu ya hada an halasta maka limaliha domin dukiyarta wali hasabiha domin matsayinta wali jamaliha domin kyanta wali diniha kuma domin addininta fazfar bi zati dini taribad yadak ina horonka da ma'abuciyar addini in ka ƙi za ka tozarta ko za ka wulaƙanta in ka auri mace don kyanta kyan dole ya gushi kuma ka fara raba ƙafa kenan don radda aka ɗaura maka aure da ita a ‘yan rakiyarta za ka gane ita mummuna ce me yasa matar kai ibnu shamma ta zauna da shi gashi mummuna saboda bata ganshi tare da wasu ba shi zaka ce a hana matan cakudedeniya al-imamu zahabi a cikin sirr alamin nubala da yazo tarihin sayyida fatima radiyallahu anha ya kawo wani asari malaman hadisi sun ta magana sun yi maganganu akai aka tambaye ta me yafi alkhairi ga mace yace Allah tarar rijala wala yarawha mafi alkhairi ga mace kar ta riga ganin maza kuma kar ta riga ganin ta kai sai bunu shamma da je auro balarabi amma ni tsaleliya amma ita ba ta ganin maza su da da yazo ita a ganin ta shine dan auta a kyau rannan maza na atisayi irin na sojoji sai ta dan leko wannan ya wuce ta gan shi dare ba ta ƙara gane mijinta shine koma bayan kyau ba sai da ya wuce sai ta hango shi ɗan dukunu ne mala ai kawai sai ta wuce majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa ya rasulullah ba na son kai ka raba mu ina jin tsoron na ci gaba da zama da shi zan yi wa Allah butulci mana in na ji tsoro ire da mata ke faɗe yanzu ta ce a raba akwai matsala in ba ce a raba akwai matsala ba kuma maganar ta watsa mashi ruwan zafi bane a fuska ina gamalan ye ne ko kuma ta kashe shi ta banka wa gidan wuta ita ta gudu in kun zo ku ce gobara ta kashe shi in ta ce da matsala sun ce matsala kai bahaushe ne ka san matsala ba hikatin bai ta wace iri ba kai kawai ka je ka ce mishi ya hakuri ai shi in ba ta ba zai iya rayuwa ba shi wanda yadda ku kashe shi da mari ne bai san inda yake ba don ya dan dawo har yace sai ce me kace yace ban ce komai ba sai zai sake ka shi nan shine zaman lafiya a ƙarshe annabi ya ce to a kira shi aka kira shi ya ce ta maimaita ta maimaita annabi ya ce mashi sake ta in ma ce ba ta son ka saha dai mata kawai to ana iya aure in kuma ce aure mace dan kyanta kyan zai iya zuwa ita kuma ma ai ba ita wace ƙarshen kyau kuma kai ma abin da yasa kace ita ke da kyau ba baka ga matan duka ba baka ga matan duka ba ko kuma baka ma gama sanin kyan ba sai da ka aure ta kila kai can a wurinka wani abu ne na koye da wani abu na bayyana ke ba da labari shi amma da ka aure ta sai na bayyanan ya kasa kama network din abin da yake boye sai kuma ka ce to wancan can na boye fake ne yanzu kana neman mai jenu ka dosa aure aure kenan to kaga kyan kenan ba zai iya zama dalili ba in kuma ka aure ta dan kudinka dan kudinta za ta iya sakinka ka sai ka dawo ka ga wata katuwar gana musgo a zaure kana shiga tana ma daki ba za ta fito ba baka duba alat ɗinka bane na tura maka dubu biyu ka bar gidan nan kai kuma a shekara ta bashi dubu ɗari biyar yanzu ma kamfanin waya suna bin ka ɗari biyar ku buga garinku da ɗan nisa ya za ka yi in tana da alwali a garin sai ka tuntuɓe shi to kaga karka je mata dan kudinka a ana so ma miji ya dan dara matar samu tafi gwamnati zaka yi kafa gwamnati amma da ko da kalau kalau tunda baka da kudi to wallahi ni fa banda ko kawo wai me za yi nace me kace so ce a ai ni a rayuwa ta ba abin da nake da ayi shinkafa da miya kin san ai ba abin da na tsana irin handin ligidin nan taliya kenan kawai kana dawa sai ga taimaka taliya kuma ma da ruwa ba da ruwan man gyada ba kaza akwai da ruwan ruwa kana ci tana cinka to tunda ba kudin ka da ba da maka ce ake taliya a to dan me ba za a yi taliya ba me kudin ce ta ce taliyar za a yi amma in kudin ka ne fa yanzu ko da za a yi kaza ka dawo ka ci ma za ka yi fadan ka yadda kake so a baka hakuri izu izu sannan kuma a yi maka yadda kake sa kuma a ce ba za a ƙara ba da aka yi ma mutum ya fito takara sai aka bincika auren da ya yi ya aure wadda ta fi shi kuɗi ne ba zai iya murtakku ba don shi hannu bai san gwamnati ba yi shi tabi'i ne ba matubu'i ba ne su da aka wali hasabe ha in ka aure ta don darajar iyayenta da kimar iyayenta za su yi ta juya ka ne juya ta za su yi ta yadda aka yi ma wancan haka za a yi maka tana iya farko za ta kira ka za mu wuce dubai ko kuma taimaka text ko taimaka voice note a whatsapp kuma ai ta a baka da data har bayan isha ban ga ta dawo ba sai can ka dan samu wani wifi ka dan jona sai ga wani message ya shigo karfe 6 da rabi muka bar Kano don tafiya da Gidda zamu yi umra da da baba ba ma ba za ta da dadi kai kuma banza shi wancan daji kai banza ila kuma in tana son ka so dai ce me za a siyo maka wancan dai ta sun ta siyo maka da zoben azurfa da jallabiya da hula ta bani ka sha hadi shikenan to yanzu wannan karan kuma me kake so ila da dabino ajwa da zamzam ka sha ka roki Allah ya azarta ka ka ƙara aure akwai dai matsala kar ka aure ta don girman iyayenta amma in kai ma babban ne sai ka je ka aure ta in ka je ka samu wata diyar sarakuna tun a daura wurin za su faɗa wannan da kai su faɗa maka ba a mata faɗa ba a tashin ta in tana bacci kuma kai gashi Allah ce ko nafila ka tashi za ka yi da daddare min da'abil muslimi ka tashe da ta yi nafila in ta ki ka watsa mata ruwa to sai gidan suka ce ita ba a tashin ta ko ma dan farilla balantana wata karamar ibada wai nafila kuma kai sai ka ci gaba da nema amma kaga in kai ma wani sarki ne mai sanda ta ɗaya ba za su karanta maka wannan ba fa in kai sun karanta maka haka ajin ka ne bai kai ajin su ba to dan me kai tsallaken aji ba za ka samu A1 ba to shi na nabi ce ka aure ta kawai domin addinin ta ne fa alayka bi zati dini taribal yadak ka yi kokari ka ga kara bauta da ma'abuciyar addini to wallahi za ku zauna lafiya duk wa'ancan matsalolin ba za ka samu ba in ta saba in kuna zaune lafiya ta kaunace ka in ka saba mata ka fahimtar da ita ka ba ta hakuri ta hakurin ta saba maka ta zo tana kuka la azuqu ghamzan hatta tarda ce wallahi ba zan ɗanɗana komai ba sai ka yafi iyayenta kuma ba za su yi maka mulkin mulaka ba kawai aiko ta zo sai dai ga an kira ka to akwai wasu yan sha'un'una da suka taso in ka yadda amma za ga iyayen ita fa za a kira an ji wancan baki zo ba saura wannan ma ki zuwa in ka samu da yar bariki sai dai gabata to ka samu abuciyar addini zaka iya samun mai addini ko kuma kyakkyawa kuma yar gidan manya ko wani ya rubuta ma wani malami ya ce da akramakallah ku kuke mu'amala da mata da ake aurarwa yace da Allah an samu wata mai addini mai kyau rigidan manya ga kudi ga boko ga addini ga hadda qur'ani ga na hadisi di ya gama lissafowa shine malami yake ce mashi wannan matar ba ta a duniya kai ka hada ta a takaddan nan wala duk duniya ba ta amma ga ta a takaddan nan shine malami a ƙarshe yake ce mishi to kai yanzu in samu irin wannan tunda ni sakare ne sai in baka an da na same ta hede ka za a yi da ni ita ma shawarar nake baka wa'annan burace burace dukkan share su sai dai ka zaɓi addinin in an samu ɗan can aka ɗan gwama da shi yar hadda aka ɗan ɗora to shi kenan in dai da addinin a ɗan maneji kawai a haka amma waccan da kake faɗe ya ta ba da sifofi doguwa fara waye ha ba ba ta a takarda ne da haka mutum in zai nemi aure ya samu za to dini ma'abuciyar addini daga nan tare ba da yada za ga addinin ɗin mutum addinin mutum da tarbiyyar mutum sun miƙe yadda ya kamata yana ga sai dai mu dakata nan sai mu tashi wa tafatul wa tuqtabul kabiratu ila nafsiha wa alaikum assalam wa rahmatullah eh a ba su a za su iya karɓa ai ba ba wai an hana bane kana zaune aka zaka ce to zaka aure wance in ka yadda shikenan in aka baka ka yadda kawai dai zaka bada sadaki ne shikenan in aka yi haka yayi illa ya ka kawai shi ya tabbatar da cewa to ita tana son shi ko ko a rana tsaka ne kawai aka fitar da cewa an ba shi ita Allah ya san dace. Zan kula da kullum shi da